أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا ما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلوبكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فارداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يغفروا فالله مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المهتدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 27 ga wata na jumatar ula hijira shekara 446 wanda ya dace da 29 ga watan 11 2024 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin sota fusilat mun zo ayata yana ga 24 muka tsaya insha Allah yau za mu tashi ayata 25 ta sota fusilat kayan nan akwai tambayoyi kuma kayan tambayoyi akwai bayani guda da nake so yi duk da cewa bayanin ya jima amma ban so ba yi magana shine da magana mu take da yankun jini yan uwa kowa ya ji dai hanyar sadarwa irin abin da ya wakana a agadas da tawa na masa'alar wannan malamin mai wa'azi wanda aka kama da masala ta tawa da gazawa da yami akwai lakwaloli da aka yi na madarasa manya-manyan lakwal masu ɗumbin ɗalibai shekara da shekaru suna karantar da ɓangaren turanci da larabci wani labari an rine su kuma an maida su ta turanci ni kyale ba mu yi magana ba muna jiran hata a gyara abin da yasa ne magana ganin cewa kamata musulmi kadda mu zamanto ɗan dagaji mu zamanto kanmu a waye ba mu ba kidadawa ba abin da ake muna fata ne a gyara yanwa abin da ya fi ne magana na ji musulmi a hanyoyin sadarwa a ha'ara biyu ha'anan abokan masu ma'aƙi da kana ga masu aƙida ne suna cewa wani mewa kana daga baya wannan abin da aka ce na ɗauke wannan tarbiyya mara kyau ta makarantu na boko da aka ɗauke wani tarbiyya mara kyau wannan sai suka tana ma da ta wanke da abin da ta yi ta wanke da abin da ta yi subhanallah ta wanke ne na ce yan wani hukuri mu sani da maganar ɗauke kwanji na fak da maganar wannan ɗauke tarbiyya ba hannu ba mai mun sakin ba ita ta yi ba sai dai muwa gwamnati godiya a jimilce tabbas muna ma gwamnati godiya da ya ɗauke na kwanciyar da fak aka bada na azumi muna godiya gare shi kuma an yi abin kwarai haka mun gode abin kwarai aka yi da aka ɗauke na mummunan tarbiyya a cikin makarantun muna ma gwamnati godiya ba ita ba kowa sun ba ta yi ba wannan abu ne kowa sun duniya ba sai ba ita ba ta yi ka a ruwa mana daban ba ita ta yi ba ba aikin ta bane ba dan ita ce minista a wurin kur wani abu ne kowa sai nizar idan na bai kici misali duk kungiyar da bizin su yi magana har na na harin hular ma duk an yi magana kan wannan mas'aloli na maganar kwanci park da magana na ramadan da magana wani tarbiyya an ji ma ana magana kanta kenan gwamnati ne ji wannan jaje aka sata ta sa hannu ba ya taba ta yi abinda muke nema ta yi ta gyara wancan kuskuren shi muke zama da wannan mutakin ta gyara kuskurenta in ma da ko ta hanya ce dai an sai wani malamin da aka kama a gadas da da kuɗa shekaran tarwai shi iya cikin ɗan gaba gaba al'umutun fatiri iya cikin ɗan gaba gaba su ne shugabannin yin ƙurutu ta mutu su zabda amma wani shi suka ta aka saka aka tsira shi kowa kuma da ake shi da musamman abu mun hawa ta a gyara haka wani makarantu na tawa irin makarantu ne wallahi manya sun jima da laraba suke taimaka musu suka janye za su ci gaba da abinsu amma ka juya ka juya gari uku da gazawa da tawa da yane amma wani za a rinya su ko kuma aka juya su ko aka sama a faranko arabcin a ba gwamnati ko a aka mai tattuwanci nan daidai ne yawan ku gani ka a yi da yi mutum shi kenan watsa yaban da ta kaza ba ta zo zai wani ya gaba na so ta yabo ta gyara wannan kuskuren na tawa da na gadas amma maganar fak tarbiyya wannan ba ita ba ta yi gwamnati ne yi kuma na godiya yan uwa magana ta biyu ina son jan hankalin yan uwa balle masu aƙi da suna yan uwa kun rayuwa tana tafiya ya kawata musulun kusa gaba yan hukunci tarihi duk duniya tarihin duniya ba a taɓa gaskiya ta addini ba a taɓa ɗigowa ba a wani gari ko a wani wani makiyin ta yi ta ba taɓa yi ba duk inda ka gani an yi gugu an yi bala'i a gugur maya wala gaskiya gaskiya ce inda daga sakuki wala ba mu murkushu wani tarihi musulunci duk da ga an matsala ko a turai ta gabas ko ta yamma duk da abun yan warko sun yi sun tabbatar da abu ya kamu ya komi lalacewar yan baya take sa abin ya rushe ina kuwa ta suna a nijar kwanci a damagaran ko a nijar ko najeriya yan hukun suka shafi gurmayya da yawa ɗan shekara a rabin marisa abin da aka yi ba ta iya yaro ƙwarai an hijima iya hijiri ko ya iya shan nono yadda aka yi gurmayya wannan abin ya tabbata mana ka yan wani rugo-rugo sun suna ga abin yanzu sai ga abin da abu da yawan ake bari da yanzu an kuma wani yanzu kai waye an ci gaba wancan yan hukun zai zai da zai da su to wallahi wannan aqida ta magana dauka abin dauka mai mai dauka sakai na kashi abin kaman ko dai ne ka sade bid'a amma da buko yanzu ai da ku a je a kamta da kai an wani wani waye ce sallah ko abu dai ne ko mi ba mu dai ne wannan abin wallahi zai koma yi gaba daya ya ku bincika in shekara ba kullu tarihi saboda wurin da bi hice ba metin uku wanda tsallaka masallacin mu an kai waɗanda metin uku ne haka metin metin hudu ba in kasar da juma'a duk garin nan babu juma'a ɗaya ce da birni suka ce ba za mu yi ba duk garin an gama gaba ɗaya da malaman garin kaf an gamu duk malaman garin nan da ikon garin gaba ɗaya gamu aka kana kwamfacin hada suna ba tare kuma suke sun rutsi da allah a garin nan ba kawai biyanci suke cewa biyan uba kawai suna da garin sai da ba hikim abin da hannun allah ba hannun kowa bai ke kuma sai wata jiwar haka mutum ya kai dubu goma a kanmu duce mu hamsin ba mutum ya kai dubu goma a kanmu a kan yanzu a kashe mu ana musalla ku tambar yayi abin da aka yi wannan wani yanzu ya musa da dalil musalaci ɗan takai ban tare da yanzu ba ma na gargajiya ba na sunna kanshi anan garin juma'a kurin ba kace ba juma'a kurin a tsaka goma sha takwas juma'a goma sha takwas da suna ce wannan kurin abin da hannun Allah wani abin ya ya tabbata insha Allah ba yi rushe shi an ba ya rushe to ku ku rushe ku ga lalace wallahi gaskiya gaskiya ce rike gaskiya a rike addini da kyau sai ga ya gaba an gama dukkan jiki gaba da haka nan dukkan shi kana tuku duba amma masha Allah abin da kake muna fatan uwa wallahi mu gane in ba gaskiya ce ya kamata Allah ma ku ayoyi guda biyu ko kai malamin albacin da shi eh tauba nuna na gafa ne wabanda ya kan nuna tauba nuna an tafi da nuna tauba يريدون أن يقدروا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون
ولو كره
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون النبي هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إنا لننصر رسلنا والذين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حسبوك in wani ayoyi ya kamata mu fahimce su kuma mu san kamar albishi ne da dimin iya gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yuriduna an yutufi nuru Allah bi afwahi haka sunna take sunna Allah take cikin duk abin da ya gabata suna fama bice hasken Allah da baka sharri ƙarya abin da baka tsammani ma ce kaza ne me yan wasu Allah addinin Allah ana cikin dini haske ya zo yawa kowa san zamanin mu irin da aka duk ɗan shekara 60 50 ya san irin da aka taso na kasashen mu dumu-dumu shirka ya ce ma bid'a ma karama abu ce bid'a karama abu ce shirka dumu-dumu da ya ka zama da biyanta shirka dumu-dumu bid'a da ita ce irkiya Allah ka hasken sunna kira zuwa ga qur'ani da sunna a halka a bar bid'a a bar shirka ko ma ga Allah addinin Allah tak malaman farko na sunna Allah saka musu ahiri wani abin iya zawa miyagun malamai yan bid'a da mushrikai suka yi ta wai masu wannan kira a koma qur'ani da sunna duk sun annabi in ce uwa ba uwa an bala ce hawa ma anu da ya ba koshi ya ba koshi da kafa ko ba ta nono ko ta ba ko ya ma koshi nono makamai ne ki yan hagga mutum ya kashe bare shi amma kai a ce maka mutum a ce wannan bai sa annabi kan duk da kyalle shi duk da kyalle shi bai sa annabi annabi ta baka san shi haba a ce kuma uwa matsayin ma'ayi a ce zama ambilo da Allah kashe mutum wannan na san da ko addinin mulki na shegantaka a ce da uwa banza ce kasan shirme ne a duniya babu addini da za a yi tsakacin addini a ce uwarka a milimce kasan ƙarya ce don haka suka kawo wannan ƙarshe-ƙarshen suka yi tai mutum ne ka a gani gaskiya a cudu ne haka suke a cudu ne ka a gani kwan nasa yadda ake to Allah ya ce wa ya aballah illa an yi tunuwa Allah ya ki kun yi ƙarya kun yi abin Allah sai ya ta kafin shi ya ce wa laukar yar kafiru ko ka hudu sun ƙi gaskiya ta bayyana kada ka ce dama Allah ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi wa law kariha al mushrikun dama Allah ce shi Allah shi ne ya aiko da manzon shi bil huda wa dinil haqq ya yi kwanar da ni da shirya da addini na gaskiya ne kira hada suna akwai nasu muna da ta yi da muke yawa kan shi kira da ake ga ƙura'ani da suna su ma akan su yanta muka ba ta na kwarai shi na addinin gaskiya suna da a a tsaya wancan na gargajiya a yi bid'a a yi shirka a yi komi da ɓanna ka a waye a tsaya a haka kuma nan Allah daman ba haka dake Allah shi ya aiko wannan manzo ya zo kenan kaga aljanna kira ne ake yi babu dai namu wallahi babu dai duk wani ƙarya wani kiyama an kuɗe gaban Allah yawa yawa Allah bayani tabbas an yi ƙarya da yawa an yi bayan Allah da yawa an kasa dashi akan a musu ƙarya akan ahlus sunna kuma Allah ƙarya ce Allah da gurin zai sai gobe kiyama Allah ce shi ya aiko da wannan manzo dan ya shi da zuwa ga addinin gaskiya da shirya addinin gaskiya da ce don su shirya wa addini kudi duk wani addini an yi sau wannan gaskiya ta bayan tabbas mutum yin hakan walau kariya na shirku ko mu shirka sun haka mutane ku kama kaho ku da kyau duk mai dan wajen da kake duk garin da kake kasan da haka ne wallahi duk inda kake dan uwa duk mai jina inda kake inda ka tsaya da gaske inda da kana da gaske wala kana kan sunan Allah ya tsamke ka in dai kana da gaskiyar ƙwararruka wani kaga kuma ɗaya ne ni biyu ne duk da ko ina haka ta zo ko ina haka ta zo ko kaɗan biyu ko uku haka ta zo kai ma garin kun gaɗa za ka samu ladan in baya ko ka huce sai haka Allah ce in na da nufsu rusulanna wanda bi na amon Allah ya ce alƙawar da tabbas Allah ce za mu taimaki manzannin Allah da masu imani ina hayatu duniya wani kuma shahada a nan duniya ta gobe kiyama ta kan gane ku kan hangu da kyau wallahi ku rike da kyau an muku aiki an shi kuɗa ka ku sako ka ku lalace kuma mai lalace muna kasar da kuma zaman fata Allah sa a rike da kyau ba wani ra'ayi na wani kurun qur'ani ne gangariya sunna gangariya idan tatta akan sa inta magabata na kwarai babu kwashe kwashe ba bid'a balle shirka Allah kiyaye Allah kan amin kuma tambayin tambayin ɗan wakwai tambaya wani iya cewa magana ta sallar gawa da aka ce ba a yi hudawa rana da tsakiyar rana ina maganar yin ta bayan juma'a ba sabuwa bace ba tambaya ce yayi tambaya ce yayi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam da sai zabi ta annabi sallallahu alaihi ya hana musalla da binne gawa lokaci uku hudowar rana tsakiyar rana fada rana yace hudowa sai ta dago ta huto daga ja kuma tsakiyar rana ke ta karkata fadawa ke ta fada ke in ta dugon nan ka aihe ta dago ta je wadawa ka aihe ta wada tun lokacin uku ba a sallah ba a sallah gawa ba abin ne gawa kace bayan juma'a ai kuna yin sallar juma'a ana azawar mu anan kenan bai ciki bagana juma'a bayan juma'a tun azawar ta yi wannan mun sallah azawar juma'a yayin lokacin azawar da yi kenan wannan lokacin bai ciki lokacin aka hana in wannan wani abu ya waka nan da wata guda ko kasar wata guda yin sallar gawa kusan yawan lokacin da aka hana nuni akan darura akan uzuri musamman abin da ya wakana ba mun yi aiki da mantar akwai lokaci aka kawo gawa muka yi sallah kurin dai muna zuwa makwantai kun yaga abin da muke gudu mu ce cikin shi an je makwantai shi ne kan makaga an yi ba daidai bane muka yi kuskure muka yi mata ce an wani ce an wa kuma wani abu da muka yi wallahi da Allah gawata mana muna fita wani gabu na tamje wani abu mun kuskure wallahi da Allah gawata mana kaga zaka ga mun yi kace daidai ne ni ne kullum Allah gama ta mana yanin ba daidai muka yi ba sorry ba sai magana ta magana ta akwai mai magana kan an mai shari'a ba da haƙƙi ba wani dalili ya sa irin abin ake na siyasa sai aka kama shi aka amshi dukiyar shi ba tare ba da gaskiya ɗan musha na bayanin shi shari'a Allah daban ta duniya daban. Da yawa juju ko wani alƙali iya shari'a da abin da ya gani na haƙiƙa a gaban shi. Wani lokaci abin da ya gani ne ko ba gaskiya wani lokaci kuma san zuciya ne kuɗa. Sai zalunce ka iya ga akwai wanda alfahari ma zai abin da shi ke da iko ko ke da gidan kaso ko ke da shari'a zai ma akwai wanda ma ilimi ya banta ma kurin kai ba kowa bane. Akwai masu haka nan. masu shahada ko na hukumar ko na alƙalancin ko na gangan ta akanci ko bayan da ka iya kai talaka ba ni hakku abin da yake ko ba an tsare to muna ga kullum ku sani dinin mutum shara a nan kusa akwai ta Allah wa an kana ga an zalunce ka ne akwai ta Allah gobe kiyama dinin da aka shara kaka ce wai an tsare wa a ina kun tsare ku ne ma akwai ta Allah gobe kiyama ta haka dan an zalunce ka kaka damu gobe kiyama Allah zai saka maka shine kuma abun Allah taimake mu Allah rahma ayata 25
wa qayyamna lahum qurana afabayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alayhim وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah subhanahu wata'ala yawan labarin masu kangare maganar Allah marasa imani idan ka bar ta Allah ka kijin galgadi kai naka kai san zuciyarka Allah ce mun gama su da ƙorana mun gama su da abokan zama na shedaru magana kenan amana an salaka musu an ba da shedan da an ba shi dama a kansu shedanu fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum za su kawata musu abin da ke gaba da baya ta kowane bangare harkar duniya su halitta musu haram su halitta musu haram su hana su abin da yake an wani su bata musu shara da abin shara ta hana cikin daidai ne su hana su abin kwarai kuma kiyama a samun shakka ko magana a ce babu zaman gaba daya su ne ta kowane bangare ba sa birnin su sha ba sa sha ta kowane bangare da aka ce ma shi ɗan dama a kanka kenan hindi da kai shine annabi annabi ke ba labarin cewa kowa duk da hikimar Allah kowa annabi ce ko ko na hana fatarwa cikin sai musulmi manzo Allah ce kowa iya da wani karini ne shidan da yake tare da shi wani bai rabuwa da kai ka san dan kai hatara kullum kuma su tare yake da kai yake nema kaɗan ya samu dama ya gama da kai shi wata muhimmancin ambatan Allah dukkan mutsinka shiga gida kuta zama abin hawa ban ɗaki ko ina don shi iya nan kurin nema ke samu dama ya gama da kai shi kuma ambatan Allah shine garkuwa da take raba ɗan adam da shi ɗani kowa iya da shi wata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta yi wani abu da biji daɗi ba a kai tsaye ya ce mata da Aisha ko dai shiɗan nake zo miki ko dai shiɗan nake zo miki Aisha shiɗan nake zo miki ko ya sai ni nake da shiɗan ya ce ai kowane adam kowa da shiɗan ne shi ya ce haka ma ce hannu ma da nawa ya ce amma ni Allah taimake ni nawa ya musulunta baya wani umarni da komai alkhairi amma saɓanin namu saɓanin naki shi da annabi ya musulunta kenan kowa iya da nashi da haka akwai wani matsalar da samu a yau ta zara shaidan ta hanyar rukuya ana mai rukuya ya ce aljin ya magana in ya magana mai mamaki da ya magana aljin dama kanta da jirinka shi kenan ana bu mai dama akwai kan da kai da naka kun da kowa sauna hanyoyi ne na kai mutane su dore idan mun shaidan aikin shi kenan ya gama da kai sun lura ta hanyar rukuwa wannan suna gama raba zumunci ana gama fitina cikin al'umma wani a yi kamar wani neman magani wani gudu wani kaza shi kuma shaidan zai ka fitina ya gama fitina ta al'umma ta gida da gida kuma ya raba ka imaninka domin yarda da labarin wannan kamar yarda da labarin boka ne duk mai zuwa wajen mai rukuya zai baka ba labarin wuri kaza aka binne wuri kaza aka sa wani magani wallahi boka ne ka je ka yarda don sun gama fitina mai yin gaske kuma akan ƙarya ƙarya ta shi ko da fitina wallahi kana da bin yaga abu ya bin ala sunna ya da mun kai ki su ala sunna kai ki so kana ka tsira ko ka yi gargajiya musu kai ke kai ma shi sa yaka wallahi ba wannan aqida ba wannan aqida wallahi in dai kana abin wannan na kuma sai an iya dan wa iya nan wanda abin yau kan dare shi daga wani gari nesa kilo don ɗari nawa aka zo nan ɗan rukuya ne ana suna ne ya rukuya rukuya ne aka ce mata ce da kishiya wance ma kishiya ta mata magani ta binne a ɗakin miji a wuri kaza suka zo ita shi bai a sami ɗakin shi da malamu daga can suka zo garin kuma suna da kanta suna ne na ce kai malam kana ruwan sama ka zan boka ni ne boka ni ne boka na ce aboka ne eh ni ka toshin albani wajen zafar mutum wa kai ka tobe boka ne na ce zan tambaye ka yanzu wa ka ka garin nan wace ka garin nan aljeni shi ka garin nan aka biya maka mota aka biya wa dan mata mota kuka zo garin nan da labarin aljeni an yi kaza wuri kaza kai da aka zo abin a tona lokaci aljeni ka garin nan ba wata sunna gare ka na ce wani wannan an yi amma dai san ƙarya ce aljeni mushi da Allah ka yarda a je a tona wurin ka ba shi dama ya tona daga ka tona da Allah ka hakuri amma bannan ne aka je aka tona aka tona ba abin da ya samu koma da ƙarya ahli suna nabu aka kace an zaman kai ki ne wala kai ki ne ahli suna wallahi kurin duk ya ka karanta qur'ani gangariya ka karanta hadisi wannan addu'o'i azkar sunna ko ka huta man da kashi gani fure labar kaza kaza ka da aka binne wallahi kai ka baroka a gyara a gyara Allah ta mu Allah ya ce kenan an gama su da shaidaru sun kawata musu abin da dabe da damar su wa haqqa alaihim alqawl fi umman qad khadama qabla min aljinn wa ins su ma ɗan bayan wannan yanda al'umumin hurko kalmar azaba ta tabbata kansu su ma na yanzu ta tabbata kansu dalilin aikin su irin da aka halakar da aljannu al'umumin hurko na aljannu da mutane innahum kanu khasirin wata al'umumin hurko sun zama tuta sun tabe dan an bar musu shedan inda ya da su Allah mana maganin shi Allah ta gaba
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Allah ya ce wa qalan ladina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal gawfi la'allakum taghlibun wannan iya cikin hanya da suke bi ka a gani duk ce in suna karanta qur'ani ko iya karanta ku zo ku tada hayaniya ku tada hayaniya dan kan masu ji da ake mu'azin su gani wannan abin suka yi tai haka dan ka a gani a tada hayaniya wannan mu'azin a sa wani kidi ba sa wani abu da wannan ko azin haka na a kada wani hayaniya a wurin don wai ka aji wa'azin balle a gani wannan haka suka yi an warko yanzu ma kuma masu yin haka nan to Allah ce dai wannan kenan hanyar su ce sai a yi haka wanda ba su kuɗa hayaniya la'allakum taghlibun dan ku ci nasara akan su kin da a rinjayi gaskiya da ƙarya kace masu wannan abin fala muzikanna alladhina kafaru
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون Allah ce zalika eh, Allah ce falamziqan alladhina kafaru azaban shadida Allah ce lalle tabbas zamu dandana ma duk wanda ya kafirce mu Allah zamu dandana musu azaban shadida azaba mai tsanani tun daga nan duniya wala najziyanahum asaw alladhi kanu amalun mu za mu sakamako mummunan aikin su za su ga mummunan azaba kan irin mugun aikin su zalika jazawa da Allah ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الغل جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce zalika jazawa da'illahin naru wannan shine dama sakamakon mukiyar Allah min sakamakon su shine wuta kuma wannan wuta lahum fiha darul khuld kafirai in sun je gidan dawama ne an kare har abada kuma Allah ya musu wannan sakamako jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun sakamakon musu ko gardama kin yadda da ayoyi Allah ce gaba
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين nan waje mas'ala ce ‘yan wuta za su yi abin da bai masu amfanin komi bayan da su dubu a cikin wuta hukunci ya hau kansu na zama a cikin wuta ala ce wa ƙalar ladina kafaru rabbana a rinan laddain addalana min ladina waɗansu ya ubangiji ya saka kwa ya Allah ka gwada mana waɗannan guda biyu na alladdain eh me aka ce alladaini imma a ce iblis na farko da ɗan adam ɓangaren mutane wanda har gisa a duniya kwace magana mai shekari ta gama ko'ina ɓangaren mutum da aljani duk wanda ya dalilin ɓata mun kowa kenan zai nemi wanda ya ɓata shi iya mai watar a sa shi a ƙasa a danna cikin asifar safili kin ɗan za su nemi duk wani wanda ya ɓata da su ko aljani ne ko mutum ne suna roƙon Allah ka sa su ta hata aka damina Allah gwada mana su in ka gwada mu Allah ka sa ta hata aka damina a ƙashin ƙawayen mu ma'ana kenan a wutar ma zama da su ne darakin asifar minan na na ja'aluhuma ta ka qadamina na rike tiraya wata zalika an tsallake kun ne da ku ku tsallake ni ban tsallake ba kuna tsallake kun kuna kun ga mota shara ba Allah ya ce kenan za su ce kenan Allah ka gwada wani wani suka batar da mu nan jinne da insu na ja'aluhuma ta ka qadamina Allah musa su kasan tsawon mu da ya kuna minan asfarin Allah mana roƙonka haka a sa su ƙasar ƙawarmu don su cikin kaskantattu a wutar ma a ƙasa ki za su wa duk wanda wanda bada su addu'a wanda wannan bai fa'ida komai kuma kuna kawai a cikin dai kurin Allah ta gaba
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نعم.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
na'am ila ci gaba نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون daga yana نزلا من غفور رحيم na'am an shi shi na ce shi na mun shi na ta qur'ani kenan qur'ani kenan kan da mun ji dai wancan mutanen banza yadda aka yi da su Allah kai wa labari innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tabbas duk waɗanda suka ce su Allah ne ubangijinsu rabun Allah suka tsaya akan kaɗaita Allah da ibada bayan sun kalmar tauhid sun mastaqamu kaji ko suka tsaya sak babu kwana haka annabi ce haka Allah ce sun mastaqamu wal in hada sirat mustaqim fattabi'u la tabsu bilakum afarqa bikum
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
Allah ya ce qul inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ka gaya musu wannan ita ce hanya ka mustaqiman hanya mai tsakatar ba wani duhu kada rahiri ala basira yace wala tattabi'u subul kakku bi kananan hanyoyi guda ta tak Abdullah bin Mas'ud yayi bayanin wannan aya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kurtu sak tare sak kurtu a meke sak ya karanta wannan aya kuma inna hada siratul wanda Allah shine Allah da yake cewa inna hada siratul mutaqin ita ce hanyar Allah tar mai kaka a gejin kurtun annabi ce ibnu Mas'ud ce manzo Allah sallama sai dan hanyoyi kowace tana gamuwa da babban ta tsakiya wata rika tsakin to a jikin ta aka hanyoyi suna gamuwa suna je kurta kurta kurta ya kurta dama da hagu yace kun ga wannan mukin sak ita ce ta Allah a gefen ta akwai tubul da Allah ce kaku Allah ce me Allah ce mu la ta subula ko fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi wannan hanyoyin sai su raba ku da wannan hanya ta Allah ka kama hanya sak kana tahiya baka je ba makura ya kai kwana baka ka take nan ba zaka tayi ne eh ka mutake ta kai gusum ka dai dai ka tayi lagos eh haka ne ka tayi zaka tayi ne ka je kwalli ya kai gusum ka ga dai bai nan haji ka yi ne ha abu da baka je ba kenan wannan maganar cewa kenan ma'ana an alai- annabi- annabi ya aika sai bayani kenan akwai hanya ko ta hanya kuma wannan ko annabi ce ko ta hanya akwai shedanin ta haka da annabi ce ko ta hanya akwai wani shedani wanda ke kira zo shigo ta mu wannan mu kyauce zo eh ko ta hanya ce da ya gani anan kenan kowanne iya da alaka shi shi musulmi ne iya da alaka da babban hanya daga nan ya hutu daga bacci ya wuto ya yi juri ya yi balatsi kuma ya kiran ka zo mutahi zo mutahi haka matsayin abin ta albaci ce don haka ku yi hattara abin da na zo muku da shi tak wannan shi ne wannan addini yanzu ya ma an warko saba'in da ɗaya wasu saba'in da biyu kuma saba'in da uku haka za ku rabu amma wanda ya cika hanyar tsira wanda ta kan irin modalakin abin da nake kan shirin sahabbai na kina abin kiyasi a fili ki ta abin da kake yi haka annabi yayi masha Allah a bai ba ka san kaza malawa malawa ne ba shi da malawa ne ce ya tafi kenan ya tafi inda ya ce annabi amma kwana amma kwana kwana ba ce ba haka annabi inda ibada ce wallahi duk ibada ba ce baka ba haka manzon Allah ya sabo sai ba sai ya kawo ya kawo ya kawo nan wannan komai ya ayyuka maka ne haka misan gane gaskiya saka take da abin da gane ibada a gwada maka Allah ya ce annabi ya ce haka annabi cikin na kare wannan shi ne an Allah ce kenan innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce mu Allah ne kadai ubangijin sun mustaqamu kuma suka tsaya kan haka to ga sakamakon sakamakon su tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun hikimar Allah da bayan Allah ga masu imani dan adam so da yawa dan adam bai salwa duniya bai salwa duniya ku duniya ne shi bai mutuwa akwai santa ba mu santa to amma kima Allah lokacin da dan adam mai imani annabi ce cikin watan sai musulun ne ji ga sahabbai cewa idza ahabba idza ahabba al-abd idza ahabba idza ahabba al-abd Allah habla liqahu in bawa ya so gamuwa da Allah shi ma Allah ya san gamuwa da shi wan kana da Allah kan yana da kawo an kun basa gamuwa da Allah ya san gamuwa da shi ashe ta ce Rasulullahi ko ba su mutu a shi ya Rasulullahi ko ba su mutu a cikin mu kuma a ce idan mun so gamuwa so gamuwa da Allah ko ba ba zan mutuwa annabi ce Aisha rabin ba haka bane ba yace yanda abin zai kana kusan wani ayyace ke nake fasara annabi yace duk bawa mai imani idan ajali ya zo mishi duk mai imani mala'ikun rahama na sabka su gwada mai irin abin da ke jiran shi a gaba in ya mutu a gwada mai rahama da ni'ima da garabansa aljanna sai an gwada mushi mazala ce a lokacin nan shi ba abin da yake so illa mutuwar kuma zuwa wani wani Allah ya wani Allah da kwatar specialist a jirki da kama a jirki na ne a kira specialist a shi wanda mutuwa a yanzu ita yake so bai sanya kuma duniya kuma kuke hawa ma kai mutu haka da Allah ce shi abin da a ce abin da annabi zamanin abin da idan yi ne mun to ba abin da ke fata sai mutu dai iske kuma kai ma za da magani ne baka san garbi shi zaki tsoronta ka san ka ta garanti ne ba matsala to baka ka tana kai kai wasu abin da ya ba to sai an gwada maka ai gashi kurum gashi kurum ka ta sai manzo Allah ya ce a lokacin nan ba abin da kinsu mutu wannan a guda ne ya ce shi kuma mutumin banza shi ma an tazo za a gwada mai gidan shi na wuta da bala'i to shi annabi ta wancan mai imani kenan zai so gamuwa da Allah shi ma Allah zai so gamuwa da shi shi kuma mutumin banza za a gwada mai irin abin da ke jiran shi na bala'i annabi ta a lokacin zai tada hankalin shi bai san mutuwa bai san komawa abu dole ya mutu sai mun zana ce idan aka dauko gawa annabi ce idan aka dauko gawa annabi ce idan mu imani ne take qaddimuni qaddimuni annabi ce kowa banda mutum da dabbobi babu wanda bai ji kowa da ji mun ji take qaddimuni akai da shi gaggawa ta kusa mukuntai mai imani amma mara imani ina ai wayarta na za ku yi wayo Allah wayo na za ku yi ne bai so aje kuma yanzu haka nan wannan aya ta mu bawa mun ta ba mu labari duk ne imani wanda ya samu istiqama wanda ta rasulullah kamun wasiya ta kul amantu billahi sun mustaqim sai amma wasiya ya kare mu da mishi kace na imani da Allah kuma ka tsaya ka kaci kama ba wasiya kaman wannan ita duk wanda ya yi imani ya samu istiqama ga sakamako ta tanazzalu alaihim almalaika malaiku za su sauko lokacin mutuwar shi za su ga a bashi a bashi albishir a kwanta mai hankalin shi Allah ta khafu wa la tahzanu kaka ji tsoron abin da yake gaba kun wala tahzanu kuma kaka yi bakin cikin iyawa a duniya ka bar wasu mata ko da dukiyar wane ne ana ka san iyawa bai so wani wani taba ba ya ga maka abin da yake gaban na can sun yi in matan da can sun yi in jin daɗi ne na can yayi a kwanta ka kwanta ana kwanta da ka huta ka kwanta da hankalinka kakka ji tsoro na bala'i a gaba kuma kakka ji tsoro kakka yi bakin cikin abin da ka bari na baya da na gaba ya shi bayan haka wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun muna maka albishir daga yau wannan aljanna da kuke ji ana muku alƙawarin da kaza sakamako kaza lada kaza lada kaza wani aljannan yau ka samu dan shi ya zo ƙarshe da imani dan mutum mai yanzu ba san makarshe wannan shi ya cika ne da imani za a bace wani sabon sabon albishir cewa muna maka albishir na aljanna wanda ake mu alƙotin a duniya kuma mu mala'iku na hannu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne masoyanku a duniya dama mu muna muna dan samu addu'a ma ko kuma haka a lahira mu ne masoyanku kuma na gaya maka walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un ta Allah zan zadar ga mishi ga mai zai karara bawan Allah duk abin da kake so ko ba menene amma ta a can amma ta ne ko ba menene da kake sha'awa a can amma ta ne a ranka ta dan adam yanzu yake son komi a wadda mai komi an samu jin daɗi mai gaya akwai manomi ya manomi ne ya saba noma a zai ci Allah shi ya so kun yanzu ya so ya so shuka in da wani sabbi shi ya shuka yanzu shuka shuka kun sha'awa yanzu shuka ke sha'awa kun a ba shi shuka iya shukawa iya tsarwa iya cikin lokaci guda komi ba abin da aka raga maka komi da ma abin da baka sani ba Allah kai malahiya yace za su ce maka wala kun fiha ma tashtahi anfusukum kuna da duk abin da ranku ke sha'awa wala kun fiha ma tad'un duk abin da kuka bukata za ka maka ka kaza kuma ana maka kuma ka kaza akwai abin za a zo ana yawo da shi kuma kuma za ku a kawo kuma wani kuma gashi gashi zinin mamadud gashi kuma gashi nan otufu hadaniya abin wani a kama a tare zinariya azurwa kuma gashi nan a cikin iccen kana in ne ka tsakon cewa da ka inabin ne da bidu ne tufa babu ne kana ka cewa kana da ba ka tashi ba kana kwance ka zama in ka ciro haba danwa gidan mawa iya can akai mu lafiya Allah ce wannan gaba da Allah ce nuzulan min gafurur rahim duk wannan abin da Allah ce liyafa ce ta musamman liyafa ta musamman daga wa min gafurur rahim daga mai gafara mai jalla Allah ka ji kanmu Allah gafara mata kanmu ci gaba Allah mu
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين na'am Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah waye kyawun magana babu kaman shi ka wanda ya kira zuwa ga Allah aikin da'awa kira shine babban aiki shine babban aikin annabawa tun daga Nuhu alaihi salam har zuwa ƙarshe Nuhu sallallahu alaihi wasallam haka dukkan mabiyan su dukkan mabiyan manzanni aikin su isar da da'awa da wannan aiki na mabiyan manzanni namu na ƙarshe wanzu lama hayyar muka samu musulunci ku diba makka ka diba da magaran ko nijar kuma ka yi gaba amurka bakin nasu sun yi akwai otubin nafi ne tun daga can da ya danno daga masar ya ce wanda ta masar ne iya yaƙi iya dannawa iya dannawa ya da ya kai bakin tunis bakin ruwa ya ɗauki daga rubin shi ya kiriza ya je cikin ruwa ya sa kafa da cika cikin ruwa rabin kafa a rage a waje ya ce ya Allah inda na san akwai wani gari gaban nan ko bayan ka wala da na keta ya kawo bakin abin da ya gani daga ba su tarik ibn ziyad tarik daga labarin shi su kuma daga baya suka sa sun san su ɗan ka tsayan wurin ne shi da daga can gaba sai su amma su sun san akwai gari asalin shiga Spain kan daga nan aka shiga Spain daga tun a aka shiga Spain Tariq ibn Ziyad cikin kuma ɗan garin ne magariba ne shi kuma shi ma tundunan shi shi ma kuma aka shiga ba taka wani su labarin da ya buɗe tarihi irin buɗe Spain haka suka yi sun je sun kawo daula duk mai labarin musulunci yan uwa cikin tarihi lokacin Tariq ya shiga Spain ya shiga wasu garuruwa daga can akwai yan cewa a'a ana cikin hadari ana shiga cikin zai shiga zai musulmi cikin hadari bayan ruwa daga kaza ka a bar shi wasu a jigindin abin da suna ce a'a ai da'awa ce aje karshe dai ya samu ya shiga wasu garuruwa na spain yanzu bangaren italy yan ka'azo suka yi muke ce a'a abin da nake gudu idan muka tsaya ba mu iya kakkaɓe su ba za su taru za su sake kamun hari wallahi abin da ya wakana kenan ko bayan lokaci garin da kama an kama musu ana shara musulunci da komi wani bai da labarin andalus andalus andalus ai spain ce andalus ba wani mace ba wani tsayin lalabace ba ai spain ne karar turai ce wani kuma labarin wani kurtubi a ta yanzu umar kurtubi sai ibn hazam dole ne wanda sai ibn rushd ta spain ne turawa ne ana ibn hazam ana ibn rushd waye duk wannan su ibn hazam dukkan an mutane spain ne shi ibn hazam ma dan sarki ne ma shi yasa kin zan yi da bai tsoro bai tsoro a takashin ma kenan addinin haka aka kenan kowa haka wannan dukan da'awa ta kowa ce ba ta tsawon bace ba a da'awa ta kowa ce in ka suka yi Allah ya gani shi ake cewa magabanin zan zan zan ke cewa mun ji hada gaziyar fakar gaza ka amina kowa sahabbai iyaye ban dama iyawa wani uzuri da dama taimaka mai zuwa je kai ma da kai akai na manzo ce duk wanda taimaka mai mai yaƙi fi billahi kai ma da kai akai haka sabai suka yi a tare a taimaka ma wannan gidan da abokai ne wani jaka a zama a bashi tahi haka aka fi addini ka gare mu yana kowa zama kun daga shi in ya sa a mara kula ɗayan shi an sa a nema kula ɗayan shi su ba a su addinin na kowa ne kuran amma ki kuma kai ga duniya kuran kowa kuma ka yi da'awai haka take da'awai eh wannan haka take to wannan shi Allah tamke mu da wannan zamu san abu ne aikin kowa ne kenan Allah ce mai mai mai kyawun magana kamar da ya kira zuwa ga Allah wa amila salih kaji kuma kai kana kira kuma kai ma a gani a jikinka dan da'awa ana saba mata bai tasiri kana kiran kaza kuma kai ba haka bane to da'awa ka bata tasiri ka hudi da kuran kamar tiyatar a watsi eh kenan wanda ya da'awa zuwa ga Allah kuma ya aiki na gari wa qala innani minal muslimin to kuma ni ma ina daga cikin musulmi masu miƙa zuwa ga Allah gaba daya Allah ci gaba
ولا تنسوا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم na'am Allah ya ce wala tastawi hasanatu wala sayi'a har abada nan wani wani dalili na zamantakewa mutum mutum ne diyan da kai wani wata ran sai ya bata maka kuma kai ma sai ka bata ma wani kuma Allah subhanahu wata'ala iya san masu imani da yahi ma juna da haɗa kai bayan za ku iya taimakon addini ko aikin addini matsakan ku adabi ku zamanto a haɗe kowa iya son juna har za mu gama haɗin gwiwa mu kare addinin Allah Allah ya ce bayewa da mummuna da kyakkyawa so ɗaya lati hasanatu wanda sayya bayewa hasana sai so ɗaya to wani abin mutum da dinin hankali ya san bayewa a gama munawa da kyauta dinin hankali tana kana sai to kai Allah ya ce maka idfa billati asan kai yanzu mai imani ana nema gare ka Allah ya ce ka kauda ka da mummuna da kyakkyawa ya hana ka ka bada ya zage ka ka karama ya ƙi zuwa wajen kai je ka samun zana ke cewa alwasir da ake ba misalar zumunta wanda aka yanke mai ji shiri ta kallon zumunta ma wanda ya aka aka ce kai ma sai na ramuwa ta kai an je kai ma ka je a yankin ka je shi ake so ya hana ka kai ba shi yace yin haka Allah ce idfa kai ne imanin idfa ka ture wancan mummuna billati asa da mai kyau kai kai da mai kyau ta fa'ida allazi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyun hamim dabi a mutum yace in ka haka kuwa zai sa mai maka wannan adawa da za a waye gari ya zamanto masoyi mai tsananin soyayya gare ka don mutum wani kullum ake shi ya nema ka hana shi kai zo ka bashi ya nema ka nema ma'ana hana ka kai zo ka bashi kuma da shi duk sakacin mutum yi ba mu zagi ka ce mana ai haƙuri ai haƙuri Allah kuma da shi da abin shi ya zagi kunya kai zai mutu an kai ga mutu ai haƙuri haƙuri ai haƙuri amma kai ma ka cirba ka ka ga ba ko da tuzo gurin abin ya ɓaci gurin mace in ka haka Allah ya ce wannan Allah ya ce in ka haka Allah ya ce za a wayi gari wanda da iya ma a dawon ya kuma ka waliyun hamim masoyi kullum soyayya amma abu ne mai wahala shi ta Allah ce wa
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم kaji Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan hali na amuna na maka ka kyautata Allah ce ba kowa ci gaba da irin ɗabi'a ba illa alladhina sabaru bi masahuni ya andagi kuma ce wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba kowa ci gaba da wannan ɗabi'a a zaga kai hakuri a bada ka ha- a hana ka bada wannan ce ba kowa sai mai rabo shi mace hazin azim sai mai rabo mai girman gaske don wai akwai gara annabi ya ya bar labarin Allah ba da gara basa ga dinne ya hiya gobe kiyama ta na cikin annabi ke ta wata wata gara basa su za a ce gobe kiyama dinne ya hiya sai ka darje wata kyauta ta musamman a matan aljanna alhima zai ma mai godiya mai hakuri kware sakamako da Allah kaɗai zai kura cika kai abai abu ne mai wahala akwai wahala amma akwai sakamako na kware maulaqaha illa alladhina sabaru akwai ta gabar irin wannan hali ba sai masu haƙuri ko maulaqaha illa zu hazin azim ba ko ka samu wani dabi'a ba sai ne rabo mu girma Allah sa mu cikin lazu ina ganin kamata mu tsaya Allah kai mu shirka mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته